mun faru a wannan lokaci mai albarka kamar yadda muka saba muna gabatar da tarjamar ma'anin alƙur'ani mai girma ne a kowace rana sai dai a yau mun yi bakon babban shehu malami malami malami na kuma aboki na a harkar da'awa ɗaya daga cikin abinai na Yusuf Ahmad إسحاق دم الهجي دم الهجي قبل أو أن كانوا كما كانوا تدري أجاء كمنا أقسم كنجية أنا أقول كتبتي قال مش لافية قال وديو البركة Ibatan wannan ruwan ni na nema na musamman na ke zai gabatar mana da wannan lacca mai muhimmanci kwarai da gaske duba da yanayin yadda ake gudanar da karatu ko da yaushe wani lokaci idan abu ya cika na yaduwa sai da ka kusa da shi dama mun karatun nan galibi ba galibi ba ku cika yi ba kuna da yawa kuna zama da ta'abudan billah saboda hoton Allah da ku samu lada amma karatun nan ku ba ku wani galibi ma sosai Allah ne ba da lada malam zai gabatar mana da lacca insha Allah ta'ala ta awa daya in Allah ya so kuma ya so ya ƙara da mintoci babu da yin insha Allah. Abin da mana ya koya wannan zama da muke yi yau insha Allah da ala ta fi shi ne tambayoyi guda bakwai. Tambayoyi guda nawa? Guda bakwai. Waɗannan waɗannan tambayoyi ne me za a tambaya kuma menene an fi shi waɗannan tambayoyi su za mu kafa kunni da kunnen mu na basira mu saurara muje daga bakin shek yusuf ahmad ishaq allah ya ɗauki sarki ya dace da shi ne kaɗan daidai allah ya ba mu ikon fahimta daidai allah ya ɗauki sarki kuma ya azurta mu da yin amfani da abin da muka ji ya azurta mu da yin amfani ba tare da shaku da dogon surutu da ƙadima ba zan bai wa malam dama da izinin allah ya fara mana فليتفضل مشكورا ومأجورا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى أمانة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على نهجه واتبع هداه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imomin da ya mana umuman wanda ba sa lissafuwa da irguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa bil akhas ni'matul islam musamman ni'iman da Allah ya mana wanda babu wata ni'ima sama da ita ita ce ni'iman musulunci ni'iman da Allah ya yi ki musulma ya yi ki musulma musulman ma mai damuwa da addini sannan daga cikin ni'iman da Allah ta'ala ya mana ya mana musulman da ya raya mu zuwa wannan wata mai albarka da yawa wata musulma ce amma gab da Ramadan Allah ya tsake rayuwarta mu Allah ta'ala ya mana ni'ima ga mu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala muke roƙo ka ƙara mana cikin ni'imomin kamar da iyaka da farko zan fara nema wa malamina wanda malamina ne bi ma'anar kalima zan fara ne ya masa gafaran Allah subhanahu wata'ala Allah ya gafarta masa shin abin da ya faɗa to dai ba zan ce komai ba amma dai ina neman masa gafara Allah ya gafarta masa malam malamina ne na zauna a gabansa na yi karatu kuma ban gushe ba ina karatu a wajen malam bal Allah ya sani suna da iya ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da Allah ya samun sansu a zuciyana kuma wallahi ina faɗa ne har zuciyana kusan babu lokacin da za mu haɗu da wannan bawan Allah sai na ƙaru da shi sau da kama da mina ne amma abin da ya faɗa Allah ya gafarta masa ya jama'a yau muna goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyan annabi Isa alaihi salam Allah ya haɗa mu a nan ɗaki mai albarka masjidu darul qur'an bisa minaka mahalliyatu lere wilayatu kaduna ba don komai ba sai don umarni da malami na yamin nan zo na fara kalma ɗaya cikin irin abin da na koya wajensa to Allah ta nake roƙo ya mana jagora ya kuma azurta mu da yi da shi. Allah ta'ala ya sa mu yi waya rangobar kiyama mu kalle mu mu ga wannan fuskacin ga baki ɗan macin aljanna. Ya Allah albarkacin wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ka gafata mana zunubanmu. Sanya mu cikin bayan da kake yantawa a wannan wata mai albarka. Ya jama'a Allah subhanahu wa ta'ala shi halicci
shi ya halice ni ya halice ku ya halice ku gaba daya kuma
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan halittar ne ba da zaɓinka ba kai, illa iyaka da zaɓinsa ne. Allah ta ya halice ki, ba ki san za a halice kin ba. Kuma ya tsara hikiman dalilin da ya sa ya halice ki, shi ne ki bauta masa subhanahu wa ta'ala. bauta shi kadai kada ki hada shi da wani wajen bauta shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun manufa gaya da hadafin halittanki a matsayinki na kande a matsayinki na delu hatta a matsayinta na Naomi matsayinta na Cecilia manufan halittanta shine ta bauta wa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya halice ki kuma cikin kaddarawansa da rahamansa sai yake mutum da ya ga dama zai halitte kin amma da yanzu kina nan kina layin tsirayi kina tsi tsi tsi tsi kina satan masara a ko da ya ga dama sai yake a layin maciji ko ciyashi ko gwazalma ko cinnaka ko buzuzu ko kwado ko kifi ko saniya ko akuya duk halittan Allah ne kuma suna bautar Allah Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani halittan Allah da baya bautar Allah saboda kaman yanda in ya halitte ki a mutum zaki bauta wa Allah haka in ya halitte ki a bera zaki bauta wa Allah bagaran bera ki adana ma ya cinye yana bautan Allah bawan Allah ne to Allah sai ya zabe ki yayi ki a mafi alkhairin halitta shine jinsin mutane Allah ke cewa walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya ce ya daga darajar dan adam bal Allah ya nassanta a cikin alqur'ani yake cewa duk wani abin da kaga Allah ya halitta a duniya sama ne ƙasa ne ruwa aka yi rafi ne, iska ne, rana ne, sanyi ne, duhu ne, hadari ne, ƙura ne, zafi ne, duk wani abin da ka iya ganin shi a duniya, da duk wani nau'in tsire-tsire da Allah ta'ala ya a duniya, Allah fa ya ce ya yi ne danki. Danki bauta, ji daɗin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala kaga nan yace alladhi ja'ala lakum wannan milkiya ce ta muje mu mutane ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum kawai Allah ƙa'ida ya sa ya ce falata da alu lillahi an dadan wa antum ta'lam to Allah ta'ala yayi wannan ya halice ki mutum kuma ya halice duk wani abu dan ke kuma a cikin mutanen ma Allah ya zabe ki sai yayi ki mai hankali dan da ya ga dama zai yi ki makaciya sha sha sha safiha safiha muna ganewa Allah ya baki hankali bayan ya baki hankali Allah sai ya sa maki kunni ya baki ji ya baki gari da musulmai nawa ne masu hankalin amma makafi musulmai nawa ne masu hankalin amma ba sa ji Allah ta'ala ya yi ki ya baki kafa ya baki hannaye duk wani ni'ima da Allah zai iya ma dan adam Allah ya miki Allah bayan ya miki wannan ihsanin muna ganewa shi yace abin da yake so kadai a wajenki ki bauta masa kuma yace wannan alkhairin natijan fa'idan result din wannan bautan za ta dawo ne wajenki wajen shi ba muna ganewa shi yasa malamai suke cewa wato aqalus salim wato hankali a hankalta kawai bai kamata ɗan adam ya ƙi bautan Allah ba. So da ɗan adam ya kamata ya yi ma mai masa alkhairi biyayya. Yanzu ci ƙaddara, wata bayarwa Allah ko ni bawan Allah yana taimaka maki a rayuwa, kusan kaso mai tsoka na rayuwanki, buƙatuwanki yana baki. kila yayanki ne kila babanki ne kila mijinki ne kila kaza kila kawanki ne kila kaza kila kaza duk wani bukatuwanki shi ke daukar nauyi muna ganewa yanzu dan Allah ya kamata ya ce ki abu zaki ce baki ba dan Allah ya kamata ya kamata kina wani abin da bai dace ba ya ce ki bari ki ki bari to idan har za mu iya ma mutanen da suke mana alkhairi tsa'a wajen mu yi ko mu ki to ai Allah ne shine mai baba Allah Allah ne ya kamata mai wannan da'a domin duk yanda wani zai maka alkhairi zai baka ni'ima zai baka abu da ke so ba za taba kai irin ni'iman da Allah ya maka Allah muke roƙo ya samu dace to amma da mun shi Allah sai ya kaddara ita duniyan nan ita duniyan nan muna ɗakin jarabawa ne muna examination hall ne muna ganewa kowa na aiki garin Allah ya waye kowa ya abin da zai yi wani ya alkhairi wani ya shar dare ya yi a kwanta garin Allah ya waye wani kowa ya fita wani ya shari wani alkhairi to ina so in tabbatar mana wannan ayyukan da muke yi akwai kuma ranan da Allah subhanahu wataala zai tsiye mu ya tambaye mu abinda ya samu mu yi mun yi muna ganewa wa in kana mawdu'in muhadarar mu a yau ita ce tambayoyi guda hudu sorry guda bakwai wannan tambayoyi za su fito ne ta hannun wani malami zan ba ku kisa ne ana jina kisan wani malami ne ya samu ɗalibi a makaranta sai ya ɗauke shi aiki na karantarwa ya samu ɗaliban a makarantar amma shi ne malami a makarantar yana kantar da su muna ganewa darussa daban-daban yana kantar da su to amma sai ya ce fa a ƙarshen time muna da time guda biyu kowane time za a yi jarabawa muna ganewa yace a time first time za a yi jarabawa kuma za a tambaye ka tambayoyi ne guda uku muna ganewa kuma tambayoyin ya faɗa maka tambayoyi just for you to go and prepare yourself ka je ka shirya ne kawai sannan ya ce a second time kuma za a maka tambayoyi tambayoyin nan guda hudu kuma ya faɗa maka tambayoyin me ka ta kai in ka harkan gado ka je ka shirya ko san waye malamin a sauna ka yake a wani gari yake ko san waye malamin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah malami ne Allah ya turo shi da ya kata da mu muna rayuwa a duniya makaranta ce Allah ya turo shi ya akwancin din manzon Allah a matsayin malami ya zo ya koya mana darasa ya koya mana Qur'ani ya koya mana tauhidi ya koya mana kaza ya koya mana kaza ya koya mana kaza amma saboda manzon Allah mai tausayi ne rahimun لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فأم رحيم إكوتو سي to wayannan ni ina so duka ku fasini bana bukatan ku fadi akwai jarba at the end of the time so da yanzu bari na fada muku jarba an questions a gurguje ba zan tsawaita bayani ba tunda an tunna da awa daya na tsawaita sai a wuce bari ne ya kace khairu kalam ma qalla wa dalla annabi sai ya ce a zangon karken zangon karatun farko za a mana tambayoyi guda nawa yace tambayoyi guda uku tambayoyin nan za a yi su ne bayan kowane ɗan adam ya yi ido biyu da mala'ikan mutuwa. Muna ganewa? Allah ya faɗa mana cewar mu gama rayuwa ga baki da amma dai kullu man alaiha far wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali kowa zai mutu Allah ce kuma ila rabbikum kuma ila rabbikum kuma ila rabbikum Allah bai ce tarji'una ba an ta tarji'una yayi an ta tarji'una za ku koma zuwa ga Allah kowa ya gama yanda zai a duniya ko ki gama alkhairin da kake a duniya akwai yanda za mu yi za ki koma zuwa ga wani to Allah bai ce tarji'una ba in ya ce tarji'una ma'ana za ki koma on your will da san ranki lokacin da kika dama za ki koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da ma'anan ya zo tarji'una ne a sai ya zo me turja'una ma'ana za a komar da ke na dole ko kin shirya ko baki shirya ba ko kina so ko ba kya so ko a gida ko a hanya ko da ciwo ko ba ciwo ba ruwan Allah lokaci na yi Allah zai sa mala'iku su tursa saki dole ki koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu cikin imani ya jama'a Allah ya kaddara mana mutuwa kuma na yi imani babu mai inkarin mutuwa because idan ki kalli rayuwar nan a shekara na sani a shekara ɗari biyu baya na rantse da Allah babu wani a cikin mu da yake rayuwa nan ko akwai mai shekara ɗari biyu a nan shekara ɗari biyu baya ba a ma san ki ba ba a san ma za a lice ki ba afuwan ai hakuri in kuma akwai wata dattijuwa da ta kai shekara ɗari biyu a nuna mai ita akwai ba wai ke ɗari ba so daga i believe shekara ɗari biyu baya babu wata wadda ta yi numfashi haka ne wallahi a shekara ɗari biyun nan ki tuna a nan garin a wannan ƙasan akwai wasu mutane da lokacin sun suke rayuwa kuma a cikinsu nan akwai fa iska akwai kuma nagari akwai talakawa a cikinsu akwai masu kuɗi akwai malamai akwai mabiya akwai mata akwai maza akwai yara akwai manya duk irin nau'in al'umma da kike gani a yau shekara ɗari baya a wannan garin a wannan ƙasar akwai wasu al'umma da suka rayu irin wannan rayuwan yau dan Allah hal ta ma'ana lahum hamsan kuna da labarin su na ina suke sun kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala bayan Allah ya kashe su da duk abin da sai aikata in khairi alkhairi in sharri sharri Allah ta kuma sai halice mu muna ganewa ai an ce gani da wani tunda da ya ayi wasu awaye gari maga ba su yau ta yi mun san dole wata namu ma za a waye gari ba mu za a kawo su ko wannan mai rantsewa da Allah nan da shekara ɗari biyu zai yi ya ka samu ɗayan cikin ma'anar yan rayuwa ko wannan yarinyar ne nan da shekara ɗari biyu zai yi ya ganta tana rayuwa ta mutu Allah zai tafi yadda mu zai kawo su su rayu kuma ashe tabbas akwai mutuwa so Allah ta'ala zai tambaye mu tambayan nan lokacin da Allah ya kaddara a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wance yar gidan wance ta mutu shikenan ai ta kuka ko wani kukan dan Allah wani kukan kuma na munafunci wato fahimta fa da yawa idan mutum ya mutu kukan da ake yi mafiya yawanci mafiya yawanci kukan da ake yi ba fa wai dan ka mutu bane duk kukan da ake mafi yawanci ba dan Allah bane ko kai da ne ba ba ku misali ba ku misali idan wani jigo na ke mutu ƙila mahaifinki ƙila mijinki ba za a zo gida kuna tafi da kuka ba kuka ba ko kuta ko kuta kuka ana ana ba ya ki ba ki shiru mana ta ce ai bada kawai dan nan kuka a tafashewa da kuka a ta zafiru a ta shahiku ko Allah ya dauko fa minhum zafiru wa shahiq Allah da ba su cewa abun da ke cewa az-zafir shine kuka a farkon tashi ka kwalla ƙara kana kuka shine zafir shi kuma shine lokacin da kukan yayi ƙasa amma dai kana in sifa ta yi kaman kukan jaki ko jaki zai kuka da ƙarfi ke fara ko ya kwalla daga gefa to shine shahik da duk inda yin kuka a ta yi amma na rantse da Allah kukan nan da yawa ba wai tausaya wa mace ake yi ba muna ganewa da yawa ana wannan kukan ne saboda wannan mutumin shi ke ɗaukar rayuwana shi ne provider shi ke bani abinci shi ke kawo min tufafi shi kula da 'ya'yana yanzu ba shi ya mutu ke damuwanki ke ne damuwanki 'ya'yanki ne ba shi kike ji jima ba dan Allah ba haka bane ba billahi ai ko ku faɗa ko ba haka abin yake haka abin yake yanzu babanka ya mutu ka ta kuka na shiga uku ni ya zai ba fa wai kana tunanin yanzu babanka me zai tunkara bane lokaci ta kare musu ne ya gyara yanzu kana kuka ne yanzu fa shike baka abinci dinkin sallah shike maka shike maka kaza kudin makaranta yanzu ba mai maka yanzu kana tanan rayuwanka ne yanzu waye zai maka da Allah muna ganewa wallahi ko mu yadda ko kan mu yadda haka ashe kenan abin da ya faɗa dan adam mutum yayi aiki tukuru wajen ya ga ya tattala lahirarsa so kina mutuwa ki haƙuri na ga wata ta fara ɗaura fuska na ce kina mutuwa to wannan mutuwa ka san ba a san ta ina mutuwa ni Yusuf ai faɗan na mutuwa ba shi zai sana mutuwa ina mutuwa bayan an kira su Sheikh Bukhari sun zo sun mun sallah an tukuku yana wani farin kyalli duk wani shadda da wata gezuna da duk wani menene duk ina can ya zauna wasu wallahi kana mutuwa ana faɗan ka mutu wani zai fara tunanin ya zai samu kayanka gidanka na ya za a yi to yanzu gonanka ya za da ita yanzu shagonka ya za da ita yanzu motanka ya za da ita mashinka ya za da ita muna ganewa ana tukuye ni la ilaha illallah wato mutuwa ita ce clear picture na farkon tsanan adam duniya mun lura da kyau duk abin da ake yi ma dan adam lokacin da da aka haife shi kusan mafiya yawancin su su ake mashi lokacin da ya mutu lokacin da aka haife ni ne ya san an taru ko ba taruwa an zo an ta munna to ana ta barka haka ma in na mutu za a taru ana jaji sannan abinda a karin an kira unguwan zo mata min wanka haka in na mutu za a kira wanda ya yi wankan gawa ya zo ya wanke a kawo towel lokacin da ya haife ni a sani a kai haka ne a rufe ni haka in na mutu za a ɗauko likafani a zo a rufe ni muna ganewa a ɗauke ni lokacin da ya haife ni hannu ta so har yanzu gadon da aka ɗora na aka ina nan na gare shi bikos ɗakin mahaifiyarmu akwai wani gado musamman da aka yi na jarirai nasu na mutanen da gado ne musamman da katifan da kuma komi duk haihuwar da take yi nan ne gadan jaririnta har yanzu gadan na nan to wannan gadan a wannan gadan a dora ne bayan an mun wanka an rufe ni tawil an sani a ciki haka ma in na mutu bayan an gama ni an rufe ni da likafani za a ɗauki gado na shi ne mene kuna tsoron faɗa ne dole da sai kun hauta motan ku ne kullum min unsa wa in tsalar salamatuhu yawman ala alatil hadba'i mahmulu duk ɗan da mace ta tsuguna ta haifa duk yar da mace ta tsuguna ta haifa wallahi wata rana sai an ɗauko ta a makara za a kai ta bayan gida makabarta yau da gobe yayin da aka aka ɗauke ni na zama waste fa na zama waste yanzu ba kiya da miji ba ina cewa I love you wallahi in baki ba zan yi mutuwa mai sweetie mai honey mai kaza mai kaza mai kaza kina mutuwa kila ɗakin ma ba zai iya kwana ba ɗakin da abu ne ki kila kafin da sabo za za a kai ki ko to wallahi kila ba zai fara ki ba ki zama dodo ki zama wai haka vice versa haka ke ma in shi ne ya mutu da yawa ba ya yi kwana aikin ba saboda ya zama banza isa ɗan adam ya kama Allah kaɗai ya shirya ma lahira wannan shi ne zaman lafiya idan aka ɗauke ni aka ni bayan gida haƙa rami ramu masu yayi zurfi a ɗauke ni mai kuka don Allah yana yi mai munna na mutu kila na nasu mishi wani waje ina yi ko ba munna wani yana da mai wasa ka mutu ka tare mishi ka da mishi da wa'azi mu almajirai kullum ya da da wa'azi kullum a bar shirka a bar bauri ko kuma sana mu kenan bauri ya da mu wai sai amma manzon Allah to ya mutu mun huta ma wallahi alhamdulillah mun huta to kika da wama idan aje a burni muna ganewa idan aje a burni dan adam a wannan kabarin ana burne dan adam duk yadda zai dan uwa kai fa kana cikin kasan ne fa amma kasan da aka burne ka za fara za a kakkabe saboda wannan datti ne a wajen su a ɗiruwa a wanki kai kuma kana cikin kasan ne fa suna gama za a dawo muna ka hanyar ana ka hanyar dawowa annabi ya ce duk mutumin da a burne shi a kabari ana gama burne shi za kuma a busa masa a sai tashi kum tashi annabi ya ce wallahi idan muna tafiya muna dawowa annabi ya ce mamaci yana jin karan takalman da muke dawowa muna ganewa to yanzu alhamdulillah yanzu ya shiga exam hall kabari ko akwai gudu dai gudu a gudu dai gudu to a daidai wannan wannan ita ce ƙarshen zangon karatu na nawa da farko za a mai tambayoyi guda uku wanda tuni manzon Allah dan san mu ya faɗa miki irin tambayar za a miki ki shirya ne kawai Allah muna ganewa kina cikin kabarin za a ce tashi qum a tambaye ki farko man rabbuki who is your lord wane ne allanki wa ki bautawa na biyu man nabiyuki wane ne annabinki mijinki ne mijin annabinki wasu akwai da su ɗaukan mazansu annabawa wallahi daga sani kai ba ma annabawa ba akwai matan da suke ɗaukan mazansu Allah zan zo gaban zan tattauna zan baku misali kuma za ku yi dalili sannan za a tambaye ki wai da kirayo a duniyan nan wani addini ki ne ma dinuki tambaya nawa tambaya ukun nan malamin da ya koya miki course din dan san ki da kici jarabawa sai dai faɗa miki madar ga ga questions din just for you to prefer kin ga in baki je kin shirya ba sai ki zo ki faɗa ko haka ne mai so ya ci jarabawa zai shirya za ta bi tambaya ne wanda kowa zai amsawa su'alun yastati'u ijabatahu jami'un nas amma a nan rayuwar duniya kowaye za ta shi a ce da Allah waye waye ubangijinki zaki ce Allah ko ba ka ba waye ne manzon Allah ki waye manzon ki ai ce annabi Muhammad me addinin ki musulunci dinul islam mafo to amma na rantse da Allah jarabawa ne da tafi jarabawan da zaki zauna a matakin karatun PhD a tambaye ki jarabawa ne da babu jarabawa mai bala'in wahala saboda ita dan billahi allazi la ilaha illa huwa babu mai iya amsa jarabawan ba kowa zai amsa ba bal ma annabi ya tabbatar mana da yawa mutane za su kasa amsawa da yawa ba isa amsawa in kiga wanda ta iya amsawa ita ce wacce take yar aljanna ce Allahumma ja'alna minhu a ce mata marrabuki waye ubangijinki idan mutum dan wuta ne annabi ya ce ba zai iya amsawa ba sai dai ki ringa cewa ha ha ha haka annabi ya faɗa muna sai dai ki ce ihu sakariya ki abin da ya dace a duniya kinki ke kin dauka za a dawoma ne kin dauka duniyar nan ba ta da iyaka kina tunanin ayoyin da suke Qur'ani da tabbatar da mutuwa da hisabi da wannan jarabawan kina ganin ƙarya ne? Kina ga annabi Allah zai toshe a matsayin wasa? Sakai matukar baki iya amsawa ba, kuma ba za ki iya amsawa ba sai kina da imani, sai kin yi rayuwa na addini, sai kin yi rayuwa na ban Allah. Sai ki ce mene? Sai ki ce Rabbi Allah. Shi kenan, kalma biyu ne amsa kawai. rabbi Allah rabbi Allah kenan saboda in Allah ya taimake mu mu amsa sai mu ce rabbi Allah ubangiji shine Allah kuma ba za ki yi amsawa ba sai a duniya din tabbas din kin bautawa Allah shi kadai tabbas kin yi abin da ya dace shi sai zaki iya cewa rabbi Allah sai ce to second question waye annabinki muna ganewa in ba in baki manzon Allah ba sai dake cewa ha ha ha haka nabi faɗa mana amma idan kima manzon Allah annabi ya koya ma ya ya koya miki in zaki fita ki fita mutahajji ba ki fita cikin hijabi cikin fita na musulunci sai mu manzon Allah annabi ya ce idan za ku yi sallah ku yi irin sallata sallu kama ra'aytumuni usalli kin yi irin sallan manzon Allah kin mu manzon Allah annabi ya hana ki saba wa miji bata kin bin umarnin miji kin abin da ya saba addini ba kin bi manzon Allah muna ganewa annabi ya hana ki tsine mai yaya kin kiyaye muna ganewa kin ba Allah da sura kafa to na zaki amsawa amma matukar ki rayuwa rayuwar bid'a ki rayuwa rayuwar zuwa gidan yan bori da yan tsafi da yan tsubbu oh wallahi tallahi ba za ki iya faɗan annabi a bakin ki ba sannan haka idan ki addini yadda ya kamata za ki amsa ki ce addini shi ne musulunci don inna dina inda lahi duk wani addini da kije da shi gaban Allah inda yawan zance bane kin yi gwari kina ruwa to na ce akwai matan da suke bautan mijinsu sannan akwai mazan da suke bautan matansu jiya a wajen tafsiri na na bada wata qadiya nace wata mata ce ta hana mijinta sallah tsawon wata uku tace na haramta maka sallah kuma yabi muna ganewa bincike bincike yau da gobe sallan asuba shine a sahun gaba dan a masallaci nake sallah in dai ina gari babu sallah biyar din da za a yi bai ina sahun gaba daga wani gari shi jaina ya tafiya ne a ce kawai matar shi ne ta ce mashi Allah ya ce ya kai sallah ko to ni na haramta maka sallah ita ce babu Allah bai ke daɗi my treaty yabi la ilaha illallah yanzu dan Allah wannan bata zama Allah shi ba fatilka ibadatu bi manzo Allah in dai mutum zai maka umunni da saban Allah ka bi shi annabi ce ka bauta masa kenan dan Allah ya ce kai kaza wani ya ce kada kai kai abu kaza ne kuma ka bar na Allah kai na wani bauta kenan ban gane haka ba sai da rigima ta haɗa su don ba a tsoro tafiyan akan Allah ba su taso da rigiman su su zo gidana ga uwan yarinya ga yarinya ga mijin suka zo aka kalla mazan a falo muna zaune mu tattauna kes ne gashi gashi gashi ni ne fa na titin din kes din ba wani labari bane a wani duniya haka ne eh gaskiyar magana ni ta cin mu ne in bar sallah na wata uku saboda wai akwai wani abu da take nema an ce wannan abun ba zai samu ba sai mijin ta bar sallah na wata uku to ni kuma ina santa ina santa ba da abun da ba ta mata dai ban santa ban san ya ba ta mata dai isa na bi ke ya kai ta ce kabba malam wallahi na je gidan bokawa na ne ko sai yanzu boka ya san sunwa sun fi kuntun sunwa su ne malaman yanzu wai boka ma ya zira na tuwa shi malam mutumin da zai ɗauki ƙur'ani ya rubuta da jinin al'ada la ilaha illallah su ne malamai su ne masu mutunci an fi jin tsoron sama da Allah subhanahu wataala ta je wajen wani boka ne amma mu a garin ana cewa shi malam ne wallahi na je gidan malam wani ne na ce arne wani ne to mutumin da yake faɗa da Allah Allah ya ce yi ya ce shi shi ma zama mai bada shari'a kenan Allah ya ce ai sallah ya ce a ni ban yadda ba kada ki kada yayi kenan wai ta je wajen shi ne tana da bukata guda biyu na farko dai tana bukatan tana kasuwa Allah ya ba ta nasara a kasuwancinta sakariya na biyu tana buƙatar Allah ya ƙara musu danƙon soyayya da mijinta kuna ganewa wai danƙon soyayya wai danƙon soyayya danƙon haƙuri dai ana ganewa danƙon soyayyan ta kai ya zama na kada ya tunanin ƙara aure a duniya Kuna ganewa? Kuma ta faɗa mashi, kuma wannan maganin ba zai ci ba sai ya bar sallah na wata uku. Ya ce, Tuba matsalar ke tun da burin ke zan yi gina ke zai. Ta mallake shi, wani ku, ta mallake shi ya zama ba sakare. Muna ganewa? Allah mace bai samu dace. Kuma muna ba mata addu'a Allah sa su mallake mu. a da mana mu ai musulmai ne ai su ko arna ne mu su mallake mu ta hanyar da'a da biyayya yana kawai kai a jikin ka kana taka tsantsan wajen batan batan matanka muna ganewa ka ringa damuwa da damuwar matarka duk abin da zai faranta matar kare yi kokari kai mu akan shi muke kuma Allah ya ƙara mana sai su mallake mu alkhairi ne ai mafhum almuhim wani tambaye guda uku zaki iya amsawa ne idan kirayewa na musulunci yanzu kun yi da ni akwai masu bautan matansu kun yadda shi shi kenan to idan mutum dan wuta ne ya kasa annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku da Allah waye ta ganin kabari na a cikin kuwa ta taba ganin kabari na a waya eh to dan Allah ku nan gani sosai wa'azi zai dinga sai zai san ila ki tata yi wato wani rami ne wanda yake mutum ya kwanta ma ina kallon sama ma ba zai yi fadin ba zai yi ba dole sai dai akai kai ci muna ganewa so idan asa ne a ciki idan mutum dan wuta ne ya kasa an tambayoyin nan ba ya wada kenan ba Allah zai sa malaiku su ƙara ma da kabarin su ma aya kabarin fara kabarin har sai kasusuwan hakarinsa sun sassaba inji manzon Allah hatta takhtalifa adla'u so tsaban matsa da takura kana annabi yace Allah zai turo mala'iku su mayar da kabarin wani branch ne na jahannaman sa a masa shimfada da shimfadan jahannama muna ganewa a nan gaba ta azaba urwan wa ashiya sannan annabi yace Allah ta'ala yana zaune yana kwance zai ga wani mutum yana da mummunan fuska bakin kirin mummuna tuturna wanda ganin shi kawai abin tsoro ne zai tambaya ce a wannan kuma ne zai ce ni ne nan mummunan aiki ka da kake yi zuwa gidan bokan da kike yi saba wa miji da kike yi kin sallah da kike yi ana ganewa Allah zai mai da dummunan aikin ki ya koma siffa na, na mutum mummuna zai zo shi ne abokin zaman ki a to shi ki aikata yi kace ni ne mummuna aikin da kai aikatawa haka zai shiga cikin kunci da azaba da bala'in mala'iku muna ganewa har ai a tashkilin kiyama idan ko mutum yayi amsawa Allah ya samu na cikin su Allah ya ba mu iko amsawa ana gama amsawa alhamdulillah za su muna albashir mala'iku Allah zai mutum mala'iku su bude kabarin annabi ya ce madd albasar mutum zai kalli kabarin iya ganin sa ma'ana idan ki ba zai iya ganin karken kabarin ki ba ta kowane ango Allah zai bude shi bar ganin yanzu an saki a dan wani mudewi matsatse ko to idan ki amsa wannan tambayoyin guda uku Allah zai sa ga baki ɗaya wa'annan wannan kabarin Allah ya ce a buɗe shi ba ta iya ganin karkin ta kowane ango Allah zai ce kuma a zo a mata shimfiɗa irin shimfiɗan aljanna a ranga su kuma mata AC irin ACin aljanna a ranga wato jiye ta daɗi irin daɗin aljanna tana nan ta daga wani mutum kyakkyawa san talelan balarabe shi wannan kuma ce to ai ni ne aikin aikin da aikin ki ne ke aikatawa ni ne da sallan nan ni ne da azumin nan ni ne zuwa wajen ni ne zuwa wajen malam bukhari da ake zuwa tafsiri nake sauraron nan ni ne kaza ni ne kaza yanzu Allah ya maida ni na zama mutum shine Allah ya so ni yanzu ringa ɗebe maka kewa ana tattauna ana hira muna ganewa Allah kamar yi kuma amsa. To wannan idan an gama amsa wannan shine first time exam. Ana nan ana nan kina cikin kabarin Allah ta'ala zai zai umurci mala'ika Surafi ya hura ƙaho idan ya hura ƙaho duk duniya duk wani wanda yake numfashi Allah zai ɗauki rayuwarsa kaf sai waɗanda Allah ta'ala ya so kake su ma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsu gabaki da sai zama waye baka wajen rabbika zo jalali Allah kadai zai saura kaf ya mutu idan Allah idan har kin san da wannan a gaban ki akwai lokacin da kowa zai mutu kowa ba kowa bane kowa banza ne ku zama daya yanzu ya kamata ki ibin Allah saboda wani ya kamata ki ibin gaskiya saboda tsoron zagin wani bai kamata ba to bayan ana wannan a zauna adadin abin da Allah ya so to sai kuma Allah ta'ala ya ƙara umurtan mala'ika Israfil ya ƙara busa ƙaho da biyu shi ne lokacin da dukkan mu za mu tashi daga cikin kabari mu tashi kowa tsirara ba mace ba namiji kowa Allah ya ce yau mai khujuna min al-sira kowa kaman yadda kisan idan gida da yawa gari na yayewa za ki ga wannan ya bude ko wannan ya tsira sai ya bude ƙaran wannan ya fito ƙaran wannan ya fito ƙaran ko za ku kowa zai dinga fito da cin gabarin muna ganewa Nana Aisha da Annabi faɗi wannan ta ce manzon Allah yanzu mata da maza kuma su haɗu tsirara wata fitina ba ta faruwa ba annabi ce ai bala'in ta wuce nan kowa ta kansa yake yi rana ce da Allah yake yawma yasirru almar'u min akhihi muna ganewa jama'a mukhari ba bakina bane ba ba bakina bane ba ran gobe kiyama zai ce yanzu malam zo don taimake ka a filin akwai gaban da zai iya taimaka na amma a daidai farkon tashin kabari da za a gudun fanfalaki a je filin kiyama lokacin gaban ma Bukhari ba da bashi ni ma ba su bane Diddin da kake da aminantaka da wani lokacin ba shi ba kai shi ma ta kansa yake duk lokacin da ka duba soyayya da ke tsakanin mata da miji ba miji ba mata kowa ta kansa yake ka duba da tsaka soyayyar ke tsakanin uwa da yaya mace za ta iya kin ci ta kisha dan yayin ci ba ga bane ba ko bi mutu sai amma lokacin to sai nan zai tashi ke ma dai ke ma dai yake ga danki ina umma um ahab ke ma dai yake yawma yashiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me zai faru me yasa li kullin mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa ta kansa yake yi kullun hadizu nafsi bala'in ta kai mace tana da ciki za ta iya haifar cikin ta gama naƙuran nan take ta haifa cikin jini ta tsallake ta bar yaron ta gudu يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد kigama naquda kigama daukan ciki wata tara afo amma zaki haife ki tsallake ki ko tashi ba ki yi to da karar za a tashi a gudu a zo filin kiyama Allah zai saukar da wannan rana ta dawo sama'id duniya kwakwalen mu tana zabalbala kamar yin tuwo ke tausa tsotsin zafirana amma mu in Allah ya da Allah zai makariya saboda annabi na cewa sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ko su mutane masu jinsin aiki guda bakwai matukar matukar mutum yana yin cikin wannan abun ran gobe kiyama Allah zai sa zai sa su a cikin inuwan al'arshin su al'arshin sa kuma duka duka muna cikin Allah ya wala ku shaka banai to daga ciki akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid akwai matar ko namijin da zuciyarsa na damfare da ina masallaci ga mu ga mu mahalan dakin Allah lokacin tafsiri ne za ku bar gidan ku zo masallaci in Allah da mana cike daga shi akwai shabu na shafi ba tarabbi akwai wanda ya tafi da kuruciyansa cikin yi ma Allah biyayya zuwa makaranta akwai addini akai kaza ai kaza ai kaza ai kaza da mutumin da ya zauna shi kadai ya tuna Allah ya zubar da hawaye shi kadai ya tuna Allah ba kowa da shi kadai kawai zubar da hawaye wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ainahu zuwa da hau yanzu ke kitaba zo kitaba ku kasu na dutsen Allah na ta yi kokari tsoron Allah ke kai wannan level din da za ki iya zama ke ɗaya kawai ki dinga zubar da hawaye so da kin tuna hisabi kin tuna sirafi kin tuna azaban Allah kin tuna kaza kin tuna kaza kin tuna kaza ba sai ka zubar da hawaye wannan kadai annabi ya ce ya sa an baki me lafi su shiga aljanna Allah ya sa mu dace lokaci ya kusa ko barin da yanan kada mu tsawaita mun gama first time ko kuma an yi jarabawa wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba yanzu mun haura kuma muna tunkara muna gudu za mu je filin hisabi yanzu gashi duka mun taro a gaban Allah subhanahu wataala filin hisabi tsarara duk abu ya faru ba lokaci azaba ta yi azaba mutane a fara cewa kai mu fa mu gaskiya mu Allah in ma in ma hisabun nan azaba hisabun nan da wannan azaban gunda wuta ma ba mu san azaban ba mutum mutum bane ce gaskiya mu wannan aman haka za a ji a ji wajen annabi Adam ya ce ina ani ma ina ta kai da ne annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi kowa kowa ya ce ai wata kai nake annabi isa ya ce ina ai wata kai nake domin mutane na bayan na bayan ba ni sun ce mini ni ya Allah ne to ni ban san ya za mu karfe da Allah bane a je wajen annabi wani ce a karke dai can sai a je a ce ku je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ake tabbata shafa'atul kubra annabi ya tashi a faɗa mashi ya ce ai wannan ni ne ni ne mai yi bana ni ne ahalin abin ana laha ana laha in ji manzon Allah annabi ya tashi ya don Allah subhanahu wataala fa ulhima bil mahamid ranan Allah zai mai ilhamin kalmomi na yabo na fadanci da Allah zai faɗa mashi shi ma bai sani ba har yanzu sai ranan Allah zai koya masa ya yabi Allah ya Allah kai ne ya Allah kai ne kaza karki Allah ya gama sai ce ifa ra'saka manzon Allah daga daga kanka fal tu'ta duk abin da kake bukata faɗi za a baka manzon Allah dan gatan Allah kenan annabi ya ce ummati ummati karki dai a zo a idan aka zo a taru a filin hisabi wato yar wannan so kul kiringa hararo wannan rana kamar yanzu ga munan ne muna wannan fafatawan saboda haka yanzu mun tsaya gaban hisabi gaban Allah da Allah wa ta ganin Allah na'am a da Allah faɗa mun gaskiya mana dan Allah faɗa mun gaskiya da ku ne wa ta ganin Allah na'am to wa ya taɓa gada da Allah a cinku babu to albashirinku rango wa kiyama za ki magana da Allah baki da baki muna ganewa rango wa kiyama za ki ga Allah bayan ganin Allah ma ba ki magana da Allah baki da baki saboda haka lokacin daidai wannan tsayon da ake yi kowa da ta kansa kowa ya daga kabarinsa ya dauko dakon buwan ayyukansa zuma zan Allah kila kina gulma kila ki gulma sa miliyan 100 kafin ki mutu na da ana cewa gulma gulma sana'an mata ne ko wallahi yanzu mazan mama nan mun fara an fara digiri a kai ba an fara digiri wallahi mazan ma almuhim duk zunubin da kike da shi ki dauka a duniya kina fitowa kabari zaki tarar da shi a kofan kabarinki Allah ya sauranta ya yi shi a a me a yanayi na abin da ya dauka muna ganewa haka zaki dauka akan ki wallahi ta yi ya kila zunubin ki da wato cikin dakin cikin matakin nan ba kuma na rantsa da Allah cikin dauka zaki dauke shi har filin kiyama har filin hisabi kila kin taba satan saniya ko wallahi ran gobe kiyama haka zaki dauko sannan kai wata gobe zaki gan sannan a kofan kabarin ki zaki mace dauke ta tana ne tana me sun sani ma me ko tana mo mo mo zaki dauke ta sai filin kiyama ya jama'a wannan abu da suke faɗa da ake faɗa mana ba mu je mun gan su ba annabi ya ma labari ko yin imani da wayna ba sune imani da gaibi kenan fa muna ganewa in baki imani da yana ba to baki imani da Allah ba to bayan nan annabi sai yace la tazalu qadam ibn adam yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'i ba za ki motsa daga nan zuwa can ba har sai an tambaye ki abubuwa wasu wasu abubuwa guda hudu muna ganewa kun ga tambayoyin nan a wannan samisin guda na hudu ki ko can kuma ki guda na sai me ki na bakwai tambaya ta farko da Allah ta'ala zai miki zai tambaye ki game da rayuwanki ya ci gudanar da rayuwanki alhamdulillah kila kin shekara 80 a duniya a cikin shekara 80 kila lokacin da arwata maki abu da maki fayil na rubuta alƙalamin zunubi ko ko ko alaki kila lokacin kin kai kila kin kai shekara 15 misali kin ga cikin 80 an tare 15 zai zama sura 65 kenan ko yanzu tsawon shekara 65 daki bayan daki sai kin yi bayani inda kira yi za ki za ki presenting din ki kare ga inda kira yi ɗaya bayan ɗaya ranar ɗaya ga watan kaza na tafi da garin Allah ya waye ya Allah na je kaza na je kaza ya Allah abin da na ci na sa halal ne na sha halal ne ko ko ya Allah kaza ɗaya bayan ɗaya kowane minti ɗaya a rayuwarki sai kin ma Allah bayani da kidi shi dan Allah wannan bakaran bala'i bane shi sa annabi ya cewa man nuqishal hisabu uzziba in dai ace za a miki hisabi na dalla dalla muna ganewa a miki tambayan ir kure to annabi yace ba mai iya sha kuma sai dai rahaman Allah subhanahu wataala ya Allah ka tausaya mana ya Allah tambaye ki ana mun salamunci biyar sannan akwai tambaya ta biyu za a tambaye rayuwarki na ƙuruciya a rayuwarki na ƙuruciya baya cikin rayuwarki na duka ina ciki ko ya ciki wani shi ake cewa zikirul ab zikirul khas ba ab yanzu nan bayan Allah bayan an generalizing sai kuma a zo a yi sisfayi saboda mahimmancin wannan gaban shekarun gaban wannan shekarun ƙuruciya bana ganewa za a tambaye ki kuma to kuma ƙuruciyanki ƙuruciyanki ko wace samartakanki ya ci gaba da shi Muna ganewa? Samartaka yana farawa ne daga yaushe, ya danganta daga environment zuwa environment, ya danganta daga gida zuwa gida, ya danganta almuhim ne. Wasu ya cewa ƙuruciya yakan ta- yakan ƙare daga shekara arba'in. Almuhim. Abu na uku sai me sai bala'i ko kudi kudi Allah zai tambaye ki a ina ki samu kuma ya aka yi kashi shine anna laki haza ko kila a rayuwanki bar ganin ke talaka ce ina kin shekara 50 a duniya to kila kin kashe miliyan 100 ba ki ce ba wallahi idan da zaki zauna daga bara azumin bara zuwa azumin bana in zaki sa alƙalami ki lissafa abin da kin shi daga bara zuwa bana za ki mamaki za ki lafi sa miliyoyin miliyan kuɗin kin sha ruwa na nawa kin sha zobo na nawa kin sha lemu na nawa kin sha ice cream na nawa kin sha rake na nawa muna ganewa wani bangaren kenan bangaren cin ciye-ciye da tandatande da lashe-lashe kin ta aura kin za a batun mata ne kin ta aura so nawa na nawa kici kin ci tuwo na nawa taliya a batun mata kenan na nawa kici makaroni indomi duk wani abubuwan na nawa kici a shekara guda muna ganewa ki zo kila transportation kila kin hau goyin da kanan zuwa kin hau mota da kanan zuwa Kaduna da kanan zuwa Angomba da kanan kaza transportation kawai ne kika shi Allah muke albarka baba gudun kusan mafiya yawancin kuɗin mata na ƙarar a gudun mamuki shi kan je nake yi ma ma mahaifiya na magana sai ke ga ke ga abu da ka samu zai kare a gudun mu yan uwa tace ka tuna nawa duk mariyanci mata mace za amma zai kirme kara saboda gudun mawa wanda ta aihu wani kaza ana bikin wance ana kaza ana kaza ana kaza Allah ya tambaye ki a ina kika manin kudin kuma hanyar da ki kashe hanya ne da Allah ya yarda ko bai halin ko bai yarda ba because zaki iya samun kuɗi ta halal amma wani kashe wani kuma ki kashe shi ta hanyar da Allah bai yarda ba duk sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya naira bayan naira kobo bayan kobo ke san akwai yanke ga mu ko Allah ta'ala ya sa mu dace ki maka kitabi kawai yanzu kawai a iya wannan watan Ramadan din daga watan Ramadan din zuwa yanzu nawa kika shi yanzu a kayan sallah kai ne kake ma yara to shi kace musamman yanzu a inda abubuwa su zama sai a hankali mu masu gidaje muna ji a jikin mu wajen kayan sallah muna ji a jikin mu Allah kawo mana mafita amma kusan wani abu ne duk kuma abun da dan duk abun da mutum ya saba yana yi bai tsaya ba balma sai kaga mutum ya samu daman ya fi ma iyalansa kayan hidiman sallan da ya fi na bara wa in kana banan abu zai tsada saboda mai badawa shine wani tsadan abu kare ya dame ka in dai akwai mai bada dama ka siya mai baka halin siyan kaka damu Ibrahim bin Adaham shi magabata a tambaye shi ake ta mai aka muka Allah wallahi abubuwa sun yi tsada galas sai ko bai gajen siya ya ƙara kuɗi an samu high price ya ce kada ku damu sai ta ƙara su ƙara ma ninki ninki in suka dama ya ce ban damu ba in dai akwai Allahn da yake ba da abin da zan siya shi ban damu dan ina nan ko bai ni ina nan zai bani kuma zan siya idan idan ba ra kayi ma iyalanka hidima sallan da gaci dubu ɗari bane wallahi wannan sai kai na ɗari biyu sai kai na ɗari biyu amma alhamdulillah Allah na bani zai kuma Allah ya samu dace saboda Allah Allah Allah zai tambaye ka hatta wajen siyama iyalinka hidiman sallah da shafe-shafe kana saya mata man bilici? Na'am? Shi ya halarta man bilicin a rinka shafa? Na'am? To yanzu in na siya ba ku iya da siya ba? Na yi mai kenan? Na yi laifi. Kuma ila kuɗin kuɗi ne masu da je na karantar a makaranta albashi na ne aka bani kun ga halal ne ko? Shi yau halal kenan. Na je na sai man bilicin na yi haramu. kuma sai na amsa tambaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah mashi roƙo ya samu dace ina ga lokaci yayi za mu tsaya nan khairul kalam ma qalla wa dalla rakon da muka yi Allah ta'ala ya ce mana daidai kuma daga Allah ne subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ورحمة الله وبركاته a ga tunanin muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske da wannan muhadara ta musamman Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ya kuma sanya akan mizanin ayyuka a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yake roƙo ya sanya alkhairi a abubuwan da muka saurara daga bakin malam Allah ta'ala ya samu dace a na so in yi dan ta'aliki dan kankani kan abin da malam ya faɗa a wasu 'yan mintoci amma zai yi wahala in yi saboda yanayin ƙurewar lokaci kuma lalle malam duk abin da ya kamata a tattauna a wannan mawdu'in yayi mana magana akai sai dai Allah ya bani kwanciya yiwa ina ganin kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyi ga wata mala akwai tambayoyi da aka aka turo da su sai dai malam ya manta da abu guda ɗaya bai yi bayanin matar da ke bauta mijinta ba amma kila a cikin tambayoyi za mu rikici wani ɓangare na wannan batu insha Allah ta'ala wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam mata ce tana da aure sai take mu'amalar aure da wani namijin daban kuma a gaban mijin nata sai aka faɗa masa yake ya sani a bar ta yi saboda ana kawo musu abin duniya me hukuncin wannan mijin wannan yake tambaya ta farko
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah bari mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un um to kun ga mata ne tana da miji ko sannan tana zuwa yaran da zan yi a tambayin shi ne tana zuwa tana kwanciyar aure da wani a tana zuwa tana zina da wani ba ba an kullun sa ne da wani tana zuwa tana zina da wani ba kwancin aure suke da wancan ba mutum kuma a faɗa mishi yace ba matsala normal tunda dala na shigowa ila me yi din yana yana wata kawo musu tallafi ko tana zuwa ta yi ta yi zinan ta kawo musu kuɗi gida a saboda ce bane to wannan shi dai sunan wannan miji addayus in ji manzon Allah kuma da shi da ita duka suna sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Sau da na farko dai zina wani hali ne da Allah ya hana, ya ga cin manya-manyan zunubai. Muna ganewa? Haramun ne. Allah ya ce, wala ta zina, innahu kana fahisha. to ka ita wurin ce haramun ne kuma babban matsalan shine babban matsalan wato munin zina wajen matan aure yafi muni sama da in budurwa ce to ita matar aure tana da iyan aure ta je ta yi zina ta ci amana bayan ta ci amanan Allah ta ci amanar mijinta muna ganewa kuma wallahi Allah ba zai yafe ba ta ci amanar ƴaƴanta muna ganewa to sai zamana ƙila a wannan saduwan a yi ciki to nawa yi ma'anar da nake na ni mata aure nawaye na wancan mazinatun ne kuka wannan na mai gida ne ka za ta matsala wato za a samu yi cakuɗe ɗeniyan ƴaƴa ɗan wannan a ɗauka a ban wannan ɗan wannan a ɗauka a ban wannan wannan ya ci gadon da ba na shi ba muna ganewa Allah ta laye shi da mu wato akwai lalatun mutane a duniya sannan ya gabarna ya gabarna kuma ya yi yunkurin ya taka abin ya hana ya yi rashin yin rashin hana mummunan bar rashin hana aikata barna yana fa jawo wa family musifa da talauci da musifa da bala'i kuna da kyau gani wallahi Allah sai ya ƙara da watan familin da bala'in babu da talauci kuma za su ta addu'a Allah ba zai amsa ba in ji kusan Allah za su saroƙan Allah Allah ba zai amsa ba Allah ce annabi ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushakanna Allah an yab'atha 'alaykum 'adaban minas sama' ko thumma tad'unahu fala yastajibu lakum saboda lallai wannan familin akwai bukatuwan su tsoron Allah subhanahu wataala su ba ita ta daina shi kuma ya gane menene aure ma tukunna su ba su kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ghafur rahim ne sai ya ce musu Allah ta'ala ya ce mana gaba ki da
tambaya ta biyu gabanin wannan tambayar ita wannan matar duk abin duniya mai karewa ne jin daɗi ne na ɗan mintoci amma azaba ce da ɗan adam zai ci gaba da dawama a cikinta na tsawon shekarun da Allah kaɗai sun iyakarsu sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganin ko albarra ibn azib ko ɗaya daga cikinsu na manta hadisi ne mashhuri mafarki manzon Allah ya yi cewa wasu mala'iku guda biyu sun zo sun ɗauke shi a kafaɗa sun tafi da shi a cikin wani tafiyar ana ta wucewa wurare daban-daban an yi mutane azaba iri-iri sai ya je ya da wasu mutane mata da maza, tsirara, an ɗaura su a kan tanderu, an san tanderu? Kaskon mata, amma ita kaskon, kasko ne wadda ake sa mai, yadda ake gasa waina, haka ake gasa mazinatan. To, amma sama da su kuma akwai wani marfi wanda saman na rufe ne babu ɗaya ke ba, ballantana ce sama zai ɗan sha iska. manzo Allah ya ce duk lokacin da aka hura musu wannan wutan tana bala'in ci ana gasa su za su dinga ihu bawdaw aka manzo Allah ya ce za su dinga ihu suna ihu suna ihun neman taimako amma shi amma wallahi babu wanda zai taimaka musu wannan kenan abu na biyu ita wannan zinar musamman ta mata aure shi yasa aka ce a kashe wanda aka samu suna yi da namijin da mace saboda ba su da amfani saboda su matsiyata ne jakuna ne dabbobi ne shi ya sa musulunci ce a kashe su abu na uku shine ibn qayyim yake cewa cin amanar iyaye ne da ƴan uwa da ƴaƴa da ƙawaye da shi kanshi mijin shi bin firin gidan wutan shi dama wannan bunsuru ne sunan shi bunsurin gidan wuta haka manzo Allah ya ce to amana kuma daga cikin azabar da za a yi wa mutumin da ya ci amana shine za a ɗauki amanar a mulmula ta kamar wani katin dutse a jefa ta a can ƙasa wuta jahannam sai a ce to je ka ɗauko wani amana ka fito da ita ko ba amana mutum ɗaya bane adadin yawan amanonin da ka ci adadin abin da za ka ɗebo haka za ta koma ƙasar wutar jahannama ta ɗauko wannan nauyin amanonin da bala'i da nauyi ga azaban wuta mala'iku na duka za ta ɗebo sai ta zo daidai bakin wutan inda za ta fito da amanin ta huta sai amanin su subuci su ƙara koma ƙasar wuta ake to koma je ki ɗauko manzon Allah ya ce haka za a ci gaba da azabtar da wanda ya ci amana a ranar alkiyama wallahi ba karamin al'amari bane wannan ba karamin bala'i bane Allah ka raba mu da musiba da bala'i na zina Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriyar waɗannan bayin ka Allah ka ba su ikon tuba Allah idan sun tuba Allah ka azurta su da abin da ya fi mafi alkhairi a gare su Allah ka tsare ‘ya'yansu daga wannan musiba da wannan bala'i, kada su gada don zunubi ana gadon shi, idan iyaye matsiyata ne, ‘yan iska ne, masu yawan aikata zunubi ne, ‘ya'ya sai su ɗauko su gada. Duk yadda mutum ya so kada ‘ya'yan su lalace, wallahi in ka haɗa jini da irin wannan sai ka ga an ba ka wani fitinan nan ɗa, ko wata fitinan niya mala. A kafa ma, jibi tana tafa, gata tana Kano, idan an kori ‘yan baɗala a can ko ana kwarar abubuwa iri-iri Allah ka tsaye mana imani jiya akwai ta baiwa Allah ta same ni da yamma a shago sai da kusa yin kuka shi yasa ku mata sai kun yi da gaske za ku shiga aljanna wallahi sai kun yi da gaske maganar manzon Allah gaskiya ne yace an nuna min wuta daga mafi yawan yan wuta mata ne yarinya ce uwarta ta rasu ubanta ya rasu amma ga ƴan uwan ubanta ga ƴan uwan uwarta kawai aka kyare tana kan tarinta ta yi auren ta fita daga gidan aure ta zama public property su bani kwaba yau ta zina da wani gobe ta zina da wani jibi ta zina da wani haka ake tafi tana ban labarin wani wanda ya zo yana neman ta ne kuma kusan ma ya haife ta kuma irin wannan abin zina yake da ita har an samu ciki ta ce mishi ita tana son ya aure ne ya ce mata to kwanta da hankalinta in dai a tare da aka zubar da cikin nan to zai aure ta bayan ta zubar da cikin kuma ya ya kuma ci gaba da yin zinan da ita sai dai babban musibar abin ke gaya mishi ne duk wani abu na rayuwa bai mata a cikin uwan an yi watsi da ita komai sai dai tewa kanta wata irin musiba ce wannan a cikin al'ummar da musulmi ne suke rayuwa ake samun irin wannan bala'i kuma an kasa rayuwa da juna ba ta shawarwarin da ya kamata ba ta ita da kanta har tana ta kuka saboda irin abubuwan da ke faruwa jama'a wallahi mun tsoron Allah mu kiyaye Allah jama'a ya'ya da Allah yake ba mu amana ce mu tsaya mu rike amanar da Allah ta'ala ya ba mu ku waɗanda kuka yi aure ku gane ku ta hakuri a gidan mazajen ku in kuna son ku gane bala'in da waɗanda suke waje suke ciki to ku je ku tambaye su mafi zai wahala ka samu zawarawa guda goma ka samu takwas ba sa zina zai yi wahala a samu zawarawa guda goma a samu takwas ba ta zina wallahi da wahala ga sha'awa ga neman bukatun yau da gobe ko mutane yanzu ba su da imani da kin je kin ce da Allah ma an taimaka mu zai ci a ni ma da me zaki taimake ni kai baro baro ne do me a do you ki bani ni ma in baki ana samu ko ba a samu ‘yan mata nawa ke yin aure a gidan aurensu za su kawo wani ya zo ya kwanta da su, a ɗakin aurensu, akwai matan da ta wuce sami take gaya min tana kuka ta ce malam ni da kaina na ɗauki wani na kai shi saboda mijina bai iya biyan bukata aure na ɗauki na ɗauki wani namiji na kai shi gadan aure na malam ya je ya yi zina da ni tsawon lokaci saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya ta bata shawarwari da hanyar da za ta wajen tuba cewa ko za ta gaya mishi ya ce a wannan bai taso ba maganan gaya mishi bai taso ba a dai tuba mu Allah tunda babu wanda ya gani ba a kama ba ki tuba mu Allah ki gyara so wannan bala'in yana a cikin mu shi yasa kullum bala'i ne ke karuwa a cikin mu ta ya za a samu ruwa mai kyau ta ya za a samu albarkan gona masu kyau ta ya za a yi a samu sauƙin zalincin shugabanni ta ya za a sami sauƙin rayuwa ta ya za a samu rahamar Allah irin wannan yanayi ko duk abin da ke samu na musiba muke jawo kan Allah ka tsare tambaya ta biyu malin ta ce assalamu alaikum mace ce suka yi kwanciyar aure da mijinta tun dare sai bacci ya kwashe su mai nauyi ba su yi wankan tsarki ba har ba su an kare ba har sai gari ya waye ba su yi sahur ba ga janaba a ba na jasa ba janaba ba na jasa ba ku kiyaye wannan an kiyaye janaba ba na jasa ba ce ba ku gane ba eh to kuna so ku gane maniyi ba na jasa ba ne inda maniyi najasa ne da dukkan mun dukkan mun najasa ne to me zaka wanke sai ka zama a duk nunu kawai mun gane wannan so maniyi ba najasa bane sai dai a ce janaba abu ne wanda zai hana ka yin sallah da ibada har sai an yi wanka an wanke shi ne kawai amma maganin cewa najasa ce ba najasa ba ce sai dai a ce kazanterious substance ne ko a very kazantatic something ne amma dai ba najasa ba ne an gane to to ga najasa a jikinsu ya matsayin azuminsu
assalamu alaikum kusan rabin tambayan shek ya ya ba da amsa na farko kamar yadda ya faɗa cewar shi idan tambayan shi ne bayan sun kwanciyar aure fa akadahum an-nawma ko nawmu ba su farka ba sai da garin Allah ya waye ga wata Ramadan gashi ba su yi wanka ba to ne matsala ba sai sauran su kenan kwanciyar a yi sun sauran su kwanta an gane sai su tsora azumin su nan lafiya kalau azumin su illa iyaka su yi wanka sai su yi sallah amma azumin su kalau garau lafiya insha Allah ta yi na san gaban da ake tunanin kamar da matsala kamar yadda kin shigo ibada da rana kuma jikin ki kamar yadda wata zace akwai najasa wayan kana shek ya ya ya ya wadaha cewar barasa bane lalle ba barasa bane barasa bane wannan shine zance mafi inganci cikin malaman malamai mani barasa bane abu da ke majalisa shi ne mazi wana ganewa shi ne zancen da ya fi inganci ya taba da cin hadisa na sallallahu alaihi wasallam da na aisha rahmatullahi ta'ala alai za su kwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwance irin na aure kusan mayafi annabi ke ɗaurawa ya ɗaura ɗaya ya faɗa su ne kayansu to cikin abin da annabi ya kwanta da na Aisha sai mayafin sai ya dauka sai ya yafa a cikin mayafin sun kwanta da mayafin sai ya zama ga mani nan a cikin mayafin cikin annabi ya alola ya yi wanka ya gama ya tsoro zai jima lafi har ya bushe mamanin mana ganewa da Aisha ta zo ta tsaya musu yana ta tsare shi ta sa farcanta ta kankare ana ganewa kankare wanda ta yi zai busar da shi duka sai dai zai rage ko to ashe kenan da nazarta ne za a wanke ni tunda ta ta kankare shi ne ta rage shi ne wannan zai nuna cewar kuma annabi ya gani ana ganewa to da kenan ba nazarta bane zan sai da yafi inganci kenan ba na rasa bane insha Allah saboda in in yi taba kaya kayan na nan a matsayin mai tsarki sai dai a wanke ne saboda tsafta muna ganewa Allah ya samu dace wal ilmin da
tambaya ta gaba tana cewa mace ta gama jinin haila sai ya kasance za ta yi wanka lokacin sahur ba ta samu daman yin wankan ba har lokacin sahur da ya wuce alfajir ya keto ta yi niyya ta yi sahur wanka ne kawai ba ce ba sakamakon bacci ya ɗauke ta sai daga baya ta yi wanka ya matakin azumin ta yake normal tamkis tamkis azumin tana nan insha Allah an ji ta ne aka na bara ɗazu to ita ma normal azumin tana nan insha Allah ta gama tsarki saboda ta jininta ya ɗauke ta yi niyyar za ta ci gaba da azumi ana ganewa ta yi niyya ta yi sahur kawai wanka ne ba ta yi ba sai daga ran Allah bai normal azumin tana nan insha Allah wal ilmu inda Allah na kamar ka tambaya ba ya samu mutum take cewa ba nasa bane mani amma dai ana wankan yasa mutum eh ana wankan ne ba wai dan shi ya taba kayan mutum ba ko jikin mutum ba ana wankan ne dan ya fita daga jikin mutum dan fitan shi ne ake wankan ba wai dan shi ya taba kayan shi ko ko jikin shi ba muna ganewa Allah ya samu dace
wannan waɗannan su ne tambayoyin da muke da su kuma wannan ya kawo mu ƙarshen wannan zama ne albarka haka mene matar da a'a an ce ta hana mijin ta sallah to ai mana ana son dai a kawo kanun labaru ne saboda ana ambata irin waɗannan labaran ne saboda a nisanci irin wannan aikin A'a, ai ya yi hukunci babba ai, tun daga cewa ai an dai ji gidan arni ba an ji gidan malam ba, ai ko daga ne ya kamata mutum ya zama amsa. Ita wannan matar abin da ta yi sunan shirka da Allah, kuma mijinta ya yi shirka tare da ita. Tun da har ta faɗi muradinta, kuma shi ya goya mata baya akan wannan abu. Ya ba da kai bori ya yi ne. ya hau don haka jama'a kai tsaye waɗannan bayin Allah sai sun tuba ma Allah sun sake sabuwar kalmar shahada na dawa addini saboda akwai matsala na'am yawwa dama an ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi wa abokin halitta ne biyayya wajen saba mahalicci hakanan wasu matan miji zai je ya ɗauko wani abu kai akwai matan da sun sani mazajensu suna liwaɗi da su amma tun da mijin yana bata kuɗi yana bata ‘yan wasu abubuwa tana yadda saboda shi mijin yana da alaƙa da bokaye sun yaji an so sihirinsa da yake saboda ya samu buɗi a kasuwa sai ya dinga saduwa da sai dinga ce mata ai ba komai ai ba komai sai ga dan bata wani abu to shabba ki ko ba a samu kun yi shiru ana samu to ku ji tsoron Allah wannan ita ma wata hanyar halaka ce wannan ma ta fi zinan bala'i ta fi zina bala'i su kun ga duk waɗannan ababe jama'a dole mu tashi mu nemi ilimi kuma dole mu tashi mu bi Allah dole mu tashi ya riko da wannan addinin sau da ƙafa Allah ka mana agaji Allah ka azurta mana kyakkyawan tuba muna addu'a ga malam Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa iliminsa da duriyarsa albarka yadda ya zo mana wannan gari lami lafiya ina roƙon Allah ta'ala ya mai da shi gida lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abin da ka saurara ya Allah cikinmu nan akwai bayinka masu fama da rashin lafiya, Allah ka ba su lafiya. Ya Allah a cikin nan akwai masu samun sabani da mazajensu wajen matsaloli iri-iri, ko dai matsalolin shaidanu, ko matsalar sihiri, ko matsalar rashin jituwa, Allah ka dirta tsakaninsu ya Allah duk wanda suke da gida suke samun sabani Allah ka daidaita tsakaninsu da mazajinsu ka wanzar musu da kyakkyawan zaman lafiya da karuwan arziki da samun kwanciyar hankali a gidajensu ya Allah a cikin nan akwai masu neman haihuwa Allah ka ba su Allah ka kyautata mahaifarsu Allah ka ba su ƴaƴa na ƙwarai ka ba su ƴaƴa masu albarka ka sa jinkiri ya zama alkhairi a gare su ya Allah muna roƙonka cikin nan akwai masu neman ilimi Allah ka haskaka musu Allah ka ba su ilimi mai albarka, Allah ka sa ilimi ya zanto mai amfani a gare su domin baki ɗaya. Ya Allah cikin muna akwai masu ciki, Allah ka sake su lafiya, Allah ka sake su lafiya, ka sa wa abin da za su haifa albarka ya Allah, Allah ka albarkaci abin da za a samu. Dukkanin waɗanda suke da ‘ya'ya na gari, Allah ‘ya'ya, Allah ka sa su zanto na gari, Allah ka shirya musu zuriya, Allah ka shirya mana zuriya baki ɗaya. Ya Allah muna roƙonka waɗannan ‘ya'ya namu mataye da mazaje ƙanana, ya Allah ba mu da ikon kulawa da su ɗari bisa ɗari Allah ka kula mana da su Allah ka kula mana tarbiyyar su Allah ka yi wa rayuwarsu albarka Allah ka sa su zamto masu da'a da biyayya ga iyayensu mu ma ka sa mu zamto masu da'a da biyayya ga iyayenmu ya Allah ka tsare mu da aukacin alfasha ya Allah duk wacce take aikata wani abu na alfasha a nan Allah muna roƙonka ya Allah ka ba ta ikon tuba Allah ka nuna mata gaskiya gaskiya ne ka ba ta ikon tuba ka sa ta gyara ka sa ta bi hanyar ka ya Allah ya Allah ka tsare mu ka tsare mana zuriyar mu baki daya ya Allah muna roƙonka wannan wata na azumi ka sa mana cikin intattun bayinka ka sanya mu cikin masu yin azumi muna masu neman lada a wurin Allah muna kuma yi da imani ka sanya mu cikin masu yin tsayuwar dare ka sanya mu cikin waɗanda za su rabota da yin tsayuwar daren lailatul qadr Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya fishe mu a ranar alkiyama ya Allah ka sanya alqur'ani ta shi a ranar alkiyama Allah ka dawwamar da zukatanmu da yanayin rayuwarmu wajen neman yardanka da koyon ilimi da kuma sanya mu a tafarki majalisi Allah ka tsare mu gabarin bin tafarki na bata Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ya Allah ga wasu bayinka sun aiko da kaya don a ɗinka wa marayu a share musu ainihin wato hawaye akwai wacce ta aiko da shi a yi wa mahaifinta addu'a Allah ya gafata mahaifinta, Allah ya sanya ya makwancinsa, Allah ya haskaka masa, Allah ya yalwata masa kabarinsa. To mahaifiyan Allah ta'ala ya yalwata mata, Allah ya gafarta mata, dukkanin waɗanda suke taimakawa marayu Allah ka taimake su, Allah ka sa su shiga aljanna saboda wannan kyakkyawan aiki. Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tuba da gyarawa akan duk abin da muke aikatawa ne laifi kafin lokacin mutuwarmu. Allah ka azurta mini kyakkyawan tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mini kyakkyawan tuba kafin mutuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka da bin shari'arka Allah ka tabbatar da mu a bisa kan gaskiya har lokacin zamu hadda kai ya Allah ya Allah kada ka bar mu da wayan mu Allah kada ka bar mu da iyawar mu Allah kada ka bar mu da kokarin mu ko da dai da kiftawar ido Allah ta'ala kai ne rayayye kai ne tsayayye da rahamarka muke neman jin kai muke neman ɗauki muke neman taimako Allah ka taimake mu Allah masu sana'o'i mu Allah ka sa musu albarka a sana'o'insu ya Allah masu neman ilimi ka sa musu albarka ya Allah masu neman mazaje na ƙwarai Allah ka ba su mazaje na ƙwarai ya Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairin duniya da lahira ka yalwatawa dukkanin mazaje ka yalwata musu gidajensu dukkanin mataye Allah ka sauƙa musu zaman gidan aurensu Allah ka kauce dukkanin fitintunu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wannan jibin ɗan mutum gaban ne ita ne?
shi irin da ya mutu magana
Kasa irin aikin kashe